أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu kallonmu da sauraronmu ta wato kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabun sunna ala fahmi salafi salih da take a nan yamin nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalar sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na ɗari biyu da wato talatin da tara kenan kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamatu al-qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكما للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin da mu da ku gaba daya mas'alar da mu tashi akan ta mas'ala ta 1121 a cikin wato suratul mulk kenan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu taqdimil maut al-haya wace fa'ida akwai ko hikma ta gabatar da lafazi na mutuwa akan rayuwa fi qaulihi ta'ala inda Allah yace allazi khalaqal mauta wal haya Allah shine halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa yace to kulna zamu ce inna ma qaddama subhanahu wa ta'ala al-maut kenan lokacin abin da yasa Allah ya ya gabatar da wato Allah madaukakin sarki kenan wanda ya tsarkaka daga abin da ake sifanta shi da shi na tawaya ya gabatar da al-mauta mutuwa li'annahu huwa al-makhluq awwalan domin mutuwa aka fara halitta sannan an halicci rayuwa in ji waɗansu malamai ya ce ibn abbas ya radiyallahu anhuma ibn abbas ya ce arada bihi khalqal maut ana nufin halittar mutuwa fi duniya a nan duniya wal hayata da rayuwa fil akhirati a lahira an gane ko kenan halittar mutuwa a nan duniya wal hayata da halittar rayuwa a lahira kenan mutuwa ita ce ta gabaci rayuwa abin nan a duniya a lahira kuma rayuwa za ta gabaci wato mutuwa tunda bayan mutuwa za ta zo ala ayyati hal malam yace walau sallama annal murada bihi alhayat ko walau sullima ko da an saki idan abin da ake cewa na sakan ma a jayayya annal murada bihi abin da ake nufi shi alhayatu fi dunya a rayuwa a duniya to fal mautu sabiqun alaiha ko da rayuwar duniya ake nufi to mutuwa ta gabace ta li qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce wa kuntum amwatan kinan kaifa takfuruna billah ya za ku kafirce ma Allah farkon aya kinan duk da yake musu kawo ba mu kawo shi wa kuntum amwatan kun kasance matattu babu ku ko kuma matattu tunda da babu ku da halitta ku kuna digon mani duk dai kuna matsayin kamar babu rai ne kuma an halicce ku babu rai sannan aka sanya rayuwa fa ahyakum sannan Allah ya rayar da ku thumma yumitukum sannan Allah ya zai kashe ku thumma yuhyikum Allah ne zai rayar da ku thumma ilayhi turja'un sannan ga Allah ne za ku koma ala ayyati hal ne nan hikima wadansu suna iya ɗaukar cewa hikima shine saboda mutuwa ita an ka fara halitta sannan an halicci rayuwa sannan kuma ana iya ɗaukar cewa a'a mutuwa saboda ita ce dan adam ya fi tsoro an gane ko to sai an ka gabatar da abin da dan adam yake tsoro domin ita rayuwa dan adam yana son ta ina fata an fahimce ni da dai sauran hikimomin da idan aka tafi a balaga zaka iske malamai kowa zai iya hankalta ma wato wato wani daga cikin su to wannan kenan to abinda za mu dan kara a ƙarshen wannan mas'ala kamar waɗansu 'yan mu'tazila masu aiki da hankalin su dan su ce nassi bai dace ba kamar 'yan qur'aniyun wani lokaci zaka ji sun kawo a wata kissa sai ka cikin alqur'ani ko cikin hadisi an ce za a zo da mutuwa ranar tashin alkiyama sai a yanka ta in an yanka ta za a ce ma 'yan aljanna su tabbata 'yan wuta su tabbata sai su to wai ita mutuwa wai a ce wai an ma yanka ta kaga sai su ɗauki hankalinka su nuna maka kamar wasu abubuwa ne wanda hankali bai yarda da su to saboda kullum galibin irin waɗannan abubuwa kiyasin lahira da duniya ne suke yi sannan asalin mutuwa shine rai ya bar gangar jiki ba zai dawo ba an gane ko idan ya dawo kenan karamin mutuwa ce shine bacci to amma abin da muke son su fahimta anan idan ya zama to mutuwa halitta ce to Allah ne da kanshi ya faɗi cewa ya halicci mutuwa to me zai hana mutuwa ta mutu alladhi khalaqa al-mauta Allah shi halicci mutuwa to ashe ko abinda an halitta ba mamaki ya mutu ina fata an fahimci ni to don haka sai mutu ya je ƙaryatar da wato mu ce hadisi wani lokacin bai sani ba ma sai ya ƙaryata alqur'ani Allah ya mana mai kyau mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato dubu ɗai da ɗari ɗaya da ashirin wato da biyu ya ce fa'in ƙila idan aka ce kai faƙala ta'ala ya aka Allah ya ce ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وكما ما ترى في خلق الرحمن من تفوت أكو إقراء إيكنا واتو إمام حمزة ده إمام الكسائي سن كان من تفوت تفاوت دقة تفاوت نيشي كو تفوت دقة تفوت تفوت shine wato baka gani ba akwai wani tasgaro ko wata wato illa ko wani kuskure a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tuma an fi khalqihi tare da cewa cikin halittun Allah subhanahu tafawutan aziman akwai bambanci mai yawa fa innal addada kullaha min khalqihi azza wa jalla dukkan abubuwan da suke kishiyoyin juna ai suna daga halittar Allah wa hiya mutafawita kuma sun wuce juna tunda ba ɗaya bane idan aka diba kishiyoyin juna misali duhu da haske was samawatu aidan mutafawita sama kuma wasu sun fi wadansu fi sigari ta fuskar karanci wal kibari da girma wal irtifa'i da daukaka to wal inkhifadi da yi kasa kasa wata sama ta fi wata zama kasa tun da mun kace wata na saman wata kenan yanzu ya an hankalta mu duniyar da muke ciki ai akwai sama da akwai kusa da mu sauran kuma tana abin nan to cewa wata sama ta fi wata girma to wannan kuma shi ba da bukata sai an samu nasi wannan sama ta fi wata sama ta fi wata an gane ko wannan abu ne wanda yake na bukata sai an samu wato sai an samu nasi ingantacce wanda za a yi aiki da shi domin in ba haka ba lamarin sai da manto akwai matsala an gane ko ya ce to wa gairi zalika da wani wannan almuhimmu dai akwai bambanci ya ce to kunna za mu ce almuradu abinda ake nufi bit tafawut fifiko huna anan alkhalal ana nufin wato a samu kuskure ko a samu tasgaro an gane ko ko illa wal aibu da aibi wal nuqsan da tawaya fi makhluqihi a cikin abinda Allah halitta ta'ala madaukakin sarki alladhi huwa samawat wanda su ne sammai abin da ake nufi kenan wa yu'ayyiduhu abin da ke karfafa wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala farji'il basara ka maida kallo da dubi hal tara min futur shin zaka ga tsaga ai min shuquqin an gane ko daga shaqqu ne kenan daga tsage tsage wasu du'in da kuma shi ma tsagewa ko twalewa an gane ko wal ardi zati sad'a sad'a shine wato tsagewa as-sad'u kuma shine ciwon kai kamar kan mutun da yana tsagewa kenan wasu do'in fi sama shin kaga tsaguwa a cikin sama su do'in da alhamza ne wato da sai a ce banto tsagewa in an ce sada'a kuma ko as-sadqu su do'in da ainun nake son cewa shine tsagewa an kuma an ce sada'a shi kuma as-sadqu da alhamza yana nufin tsatsa da larabci to wannan shi ne abinda mala yake son ya ce kinan nan ba ana nufin tafawut ba na wani yafi wani na ana nufin tafawut na samun illa an gane ko to kenan kuma sai ce ma tara fi khalqir rahman ba gari ba cikin halitta Allah to nan khalq to ai halitta guda kenan tun da zancin sama wanda su malami suka ce kalma ta khalq na ana nufin al makhluq kenan fa'alun da bi ma'ana maf'ul kenan ma tara fi makhluqatir rahman min tafawut wasu suka ce ko nan khalqir rahman halitta Allah mai rahama to ai khalqu mufrad ne matsayin kalma guda yake mai bada ma'ana daya ar-rahman kuma ma'rifa ne sai da manto ya bada ma'anar jam'i kenan halittun Allah ake nufi na fata an fahimta kamar da ya ce wa in ta'uddu ni'matallah in da ba ku lissafa ni'ima Allah nan kuma yana nufin ai ni'imomin Allah don ba ni'ima guda ba domin da an ce ni'ima guda ba za a yi lissafa ta ba ai da an ce daya ai an lissafa ta ina fatan an fahimta to sai dai abin da ya kamata mu fahimta ko da ma wannan aya misali ma tara fi khalqir rahman man dauki halitta da ake nufi to ai akwai ayoyin da suke nuna cewa babu wato abin nan domin Allah subhanahu wataala yake cewa wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin wa tara al jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab marra as-sahab sun'a Allah alladhi atqana kull shay atqana kull shay Allah ne ya kyauta halitta komai kenan komai Allah ya kyauta halitta shi da haka nan khalqir rahman ko da mun ce sama kawai ake nufi to akwai inda an kalli komai da komai wannan sai dai kai a naka tunani kaga abu kaza kamar bai yi ba shi yasa amma shi a wajen Allah ya kyautata duk abin da kake ganin Allah ya kuskure da za a ce kai kai bai ba za ka iya ba to ko ina na za ka gane kuskuren kai da baka iya ba za ka gane kuskuren wanda ya iya na fata an fahimce ni Allah ya kyauta to wannan kenan da wannan ya kamata mu fahimci cewa wani lokaci kalima in ta zo akwai abin da ake nufi da ita kaga nan tafawut wanda take dauki aba ana nufin ba a samun bambanci ba ko wani yafi wani cikin halittun Allah ya akwai bambanci kuma ma ko cikin halittu zaka iske wani yafi wani ta wani ta wani fanni wani yafi wani to don haka wannan ba shi ne abin da ake nufi ba idan muka duba kaga cikin alkur'ani ba a matsalar da muka wuce a fala ya tadabbaru na alkur'an walau kana min inda ghairi lahi da wajen fi ikhtilafan kathira kenan da alkur'ani ba daga wajen Allah yake ba da an samu sabani kathiran mai yawa to wannan ba shi ke nuna cewa an samu sabani ba dan kadan dan saboda a nuna maka cewa in ba daga wajen Allah bane to da ma kuskuren da za a samu Allah dai sai ya kashi to amma da bayan rufin ba za a samu kuskure kaɗan cikin alkur'ani abu na biyu na ikhtilafan ana rufin warware juna an gane ko kadiba cikin wato aljami al ahkamil qur'an na imam al-qurtubi da sauran kuma littattafan tafsiri karkashin wannan aya musamman da ya fara da shi qurtubi din an gane ko ba wai ana nufin ayoyin qur'ani ba su da bambanci ta fuskar tsawo zaka iske wadansu ayoyi sun fi wadansu tsawo misali ba ana nufin babu bambanci ta fuskar maudu'i da suke tattaunawa ta aya tana bayani kan aƙida wata aya tana bayani kan misali hukumce hukumce da fiqh wata aya wannan ba shi ake rufe wannan aya tana bayani kan kissa wani annabi nan ba wannan ikhtilaf ne ake rufe wannan bai shiga ciki ba a gari ko ikhtilaf shine wanda sabanin da ke kawo wato warware juna tsakanin alkur'ani shine abin da ake rufi amma samun sabani na haruffa ko tsawon ayoyi ko maudu'in da suke tattaunawa akan shi wannan ba shine ake bayani kan shi ba na fata an fice nan kawai ne ya wai wuta nan yanzu ya kawo wata shubha ya ce to ya an samu sabani kaza kaza kaza kaza kaza masala ta gaba sai masala ta 1123 qala yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce amintum mun fi sama shin kan amince da wanda yake cikin sama an gane ko yace to wallahu ta'ala shi kuma Allah madaukakin sarki wallahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki laysa fi sama'i ba cikin sama yake ba wala fi ghairi sama kuma ba a cewa baya ba wajen sama yake ba kina Allah bai cikin sama bai wajen sama bal huwa subhanahu shi Allah subhanahu wata'ala munazzahun wato Allah an tsarkake shi an kulli makanin daga dukkan wuri kina ba a cewa ga wurin da Allah subhanahu wata'ala yake to mai tahqiqin wannan littafi da yazo a mas'ala ta 1123 inda malam yace fa in qila kaifa qala ta'ala a amintum man fis sama sai kawo number 2 in ka diba Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ka number 2 to da ya kawo number 2 sai kawo bayani yace hada hada al-mufassiru hada shine ya kauce an gane ko hada al-mufassiru wannan mai tafsiri kenan rufin mai wannan littafi an nahji ahli sunna daga manhaj kenan hanya shine nahaj ta ahli sunna fi hadhihi al-mas'ala a cikin wannan mas'ala wa yakfi kuma ya isa yace mukhalafatuhu wato a sabanin da yayi na mazhaba ahli sunna li zahiril aya don ya saba mazahirin aya da yace man fis samai kaga fi tufidu dharfiyya misali wa li qawlihi ta'ala da kuma fatar Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah akan al-arshi yadda ya daidaita akan al-arshi kaga ba ce Allah yana da iko akan al-arshi to yana da iko akan al-arshi to bayan inda ba al-arshi ba Allah bai da iko kaga wannan bai bai dace ba mutum ya canza wata kalma ko wani harafi bayan Allah ya ce ga yadda yake an gane ko wanda ayoyin da suke nuna Allah ya daidaita akan al'arshi istawa ala al'arshi guda bakwai ne sannan akwai istawa ila sama'i wato cikin bakara ya ce sun mastawa ila sama'i fasawa hunna nan kuma kasa da ne tun da an ce ila sannan kuma cikin surtu fasilat ya ce sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karha nan istawa bi ma'ana qasa da kamar da malamai suka yi bayani kadi cikin tafsiri na ibnu kathir karkashin waɗannan ayoyi da sauran tafasir na wato salaf kenan yace to wali qaulihi ta'ala abin da kinu cewa kenan Allah yana sama yace ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib an gane ko ilayhi ga Allah ne yas'adu yake hauhawa al-kalimu tayyib magana da take ta gari shekul islam ibn taymiya da littafi al-kalimu tayyib an tattaro wato addu'o'i da wato abin nan afkar suka tabbata cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala am amintum man fis sama shin kun amince da wanda as sama an yursila alaikum hasiba ya turo muku hasiban shine wato iska mai tsananin karfi guguwa kenan ولقوله تعالى كما سبب فطر الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة ملائكة سنا هوهوا والروح ده ملائكة جبريل إليه إزوى الله في يوم أتكن ونيني كان مقداره مغرغدا أبن ذا قدر ما ونن يني خمسين ألف سنة وتشكر دبو خمسين سورة المعارج آية تقول yace to kullu ayatin ko wace aya fiha su'udun wadda take nuna za a yi sama an gane ko dalatun ala ma zukira to tana nuna abin da ake nufi kinan ma'ana tana nuna cewa duk inda an ce za abu zai tashi ta zuwa wajen Allah ta yace to wakazal ayatul lati fiha nuzulun duk ayoyin suke nuna akwai saukar wani abu an zala Allah ya saukar kinan daga sama ya sauka duk ayoyin suke nuna wannan wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam da maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lil jariyati gami ga aljariya budurwa kenan ko kuma ce baiwa da ya ce mata aina Allah ina Allah yake qalat fis sama tace Allah yana sama wa hadithul mi'raj da hadisi na mi'raji wanda manzo Allah sallallahu ya tashi daga abin nan Makka zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa wato abin nan dan ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa da yake malamai suna cewa daga baiti ne na ummu hani an gane ko an ka tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu kuma su da masallacin masjid al-haram ne amma suka ce a daga baiti ne na ummu hane aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da yake dace masjidil haram cikin harami ne gaba daya domin an kai itlat wani lokaci masjid ana nufin haramin gaba daya ala ayyati hal yace to wa hadithul mi'raj wa kaza kam hunaka min al ayati wal ahadith wal athar mala yace akwai ayoyi da wa kaza kuma haka ne kam hunaka so da yawa ana samu min al ayati ayoyi da an ce hunaka a can amma ana nufin kamar ana abinda a tare da mu ayoyi wal ahadith da hadisai wal asar da kuma asar kamar abubuwan da an karwaito kiran daga sahabbai anan yake nufi don bai ji kalma ta asar wani lokaci tana duk abinda wato a karwaito yace faraji in shi'ita an gane ko ka faraji ka koma in shi'ita in kana so kita kitab al-ulum littafi da an sanya ma suna al-ulum kiran daukaka afallahu anil musannif yace to kuma Allah ya yafe mashi wannan malamin mai wannan littafi da yayi wannan kuskure tunda ya samu ma'aƙida ta sunna wani ya tanabba halƙari ya ce to mai karatu kuma farga kenan limithli zalika da irin waɗannan abubuwa to kaji shi dai abin da malam ya faɗa wannan qadiya ce wanda an yi sabani kanta to kuma inda wani lokacin shubha take sai su ce ai Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku to ai ma'iyya ta Allah ba dole bace sai da zati an gane ko akwai ma'iyya ta ilimi akwai ma'iyya ta zati ba a cewa zatin Allah ya shiga cikin komai kenan kuma komai ya koma Allah kenan irin wannan akida ce waɗansu ke ɗauka sannan Allah ya ba a cewa yana sama yana ƙasa zatin na sama zatin shi na ƙasa sannan kuma ba a cewa a zatin Allah ne a ƙasa ma'ana kenan ilimin Allah ne da kudur shi a can wato sama ina fata an fahimci ne sai dai a ce wato uluwi ne da an ce zatin Allah al-uluwi zatin Allah amma kuma da an ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmihi wa qudratihi da sauran da abubuwa amma ba zatin Allah ba wannan shine akida ta ahlus sunna wal jamaa sannan kuma abin da ya kamata mu fahimta anan da an ce amintum man fis sama'i wanda yake sama nan fi tufidu zarfiyya an gane ko to malamai suke cewa to shi Allah ai wasi'a kursiyuhu samawati an ce kursiyu na Allah ya yalwace samai da kasai to shi ko kursiyu in an ɗauke shi an jewa cikin al'arshi an gane ko kamar yadda asar suke suka zo daga ibn abbas kuma ingantattu malamai su inganta su kamar an ɗauke kiran kuma tsayin hadisi suke don abin da ra'ayi bai iya shiga cikin wahayi abin nan abubuwa ne waɗanda hankali bai iya kiyasi cikin su to kursiyu an ɗauke shi an jefa cikin al'arshi kamar an ɗauki wato me ake cewa an ɗauki zobe an jefa cikin sahara kunkurmin daji kenan ji malam manzawi to kidan kaga kenan ya nuna cewa ashe kursiyu din kadai da ya rauci sammai da kasai game da wato abin da game da al'arshi ba komai bane to kidan ko ya an kace man fis sama'i to in shi kursiyu ya rauce su ya za'i kuma ake Allah yana cikin sama nan ne iskalin yake an gane ko to nan sai malamai suka ce a nan fi tu fi do ala domin wani lokacin fi tana nufin ala kamar inda fir'auna ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhli zan tsiyi ku a cikin kututturen dabino da yawa daga cikin malamai su tafi cewa fi tana nufin wato fi juzu'in nakhli tana nufin ala juzu'in nakhli ma'ana saman kututturen dabino domin ana tsige mutum ne a cikin saman kututturen iccen dabino ko saman da icce ko abin nan ba cikin icce ba duk da ke wadansu malamai sun tafi cewa fi zai tsige su ne ya buɗe iccen dabino nan da nan sannan ya sa su a tsakiya sannan ya kulle ya musu irin tsigiyar da ba a taɓa yi ba waɗansu malamai sun tafi akan wannan amma dai abin da malamai suka ɗauka almuhimmu dai fi wani lokaci tana zakkuwa bi ma'ana ala kenan man fi sama'i ana nufin man ala sama'i to sannan kuma ala ba ana nufin mutum da Allah subhanahu wataala bai yiwa kursi yukin shi ma da abin nan da kursi ma ya roce san bai ya za a yi kuma a ce Allah subhanahu wataala da yake na istawa alal arshi kuma wa kana arshuhu alal ma tunda sai an wuce kursiyu sannan a ce zuwa ga ruwa sannan a ce zuwa ga al'arshi sannan kuma a ce Allah ya daidaita kan al'arshi ya Allah ya daidaita kan al'arshi ba mu san zatin Allah ba kidan ba za mu iya fassarawa ba ya dai faɗa mana ya daidaita kan al'arshi mu tsaya bakin inda ilimin mu ya tsaya to amma nan fi sai ka kaddara mata jiha fi jihati sama'i kenan uluwi na Allah uluwu zata da uluwu sha'an da uluwu af'al da uluwu komai na Allah shine karshe kenan ana nufin zatin Allah tana jihatu sama ba ana nufin fis sama'i ba Allah yana cikin sama da sama ba za ta iya dokar ubangiji ba to ina ganin haka in mun kai watakila insha Allah ta'ala domin mas'aloli wanda suna da rikitarwa kuma ba kowa yake iya fahimta aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba a cikin irin wannan wani lokacin kuma wani ko ya fahimci gaskiya ba zai karba ba saboda yana ganin ba shi ne ya faɗa ba da dai sauran irin waɗannan abubuwa to don haka mas'ala ta ilimi an ka ba da amsa sai kuma a ba da dalilai sannan kuma sai a bar mutum ya duba dalilai ya gani ba tare da sai mun kai ma mutum hari ba wani lokaci saboda wani lokacin idan ka kai ma kamar in muna tattauna ta mas'ala mu ba da juna dalilai kan mu shiga cikin abubuwan da ba dalilai bane da kuma mas'ala ta addini domin wannan shi ke sawar sai wasu abubuwa su shigo waɗanda ba su ne ake tattaunawa akan su ba na fata an fahimci ni to sannan kuma idan muka duba bayan malin ya kawo inda ya ce bal huwa subhanahu munazzahun an kulli makanin cikin wannan mas'ala ta 1123 karshen ta inda malin ya kawo nan bayani kayan ya ci gaba da ya bada amsa sai ya ce fi haɗa su'alu nazar wannan tambaya da shi shi sheikh mustapha al'adawi sai ka namba wani kenan a wannan safa ta 391 a wannan taba'a da take hannuna sai ce fi haɗa su'al nazar a cikin wannan tambaya da malam yayi akwai abin dubawa faqad ijtama'at kalimatu salaf kalimomin salaf maganganun salaf kenan sun yi ittifaqi shine ijtama'at kalimatu salaf ala anna ma'ana fi sama'i abinda ake nufi da fi sama'i ay as-sama ta'ni al-ulu kinan malamai suna nufin annas sama'a ta'ani al'ulu sama tana nufin al'ulu daukaka ai alas sama'i kinan Allah yana a sama mai an ce alas sama'i malam ala jihatis sama'i an gane ko ba ana nufin cikin sama yake ba wato jiha ta sama kuma a saman sama wannan shi ne abin da sun kace domin sama ba za ta iya daukar Allah subhanahu wataala ba jihatus sama to suna cewa to ai Allah ya kasance kafin mi kafin lokacin da Allah yake kahin ya halittu to yana ina yana daga cikin abin da ke daukar wato hankalin waɗansu ce to ai Allah ya kasance kafin ma wuri ya kasance wannan haka da hakikatan haka nan ne ai kafin Allah ya halicci komai ai akwai ubangiji to ai ina yake nan ne suke tambaya to ai idan muka duba shi Allah yana iya halitta abubuwa ya sanya su a ƙasan shi ina fata an fahimci me matsala ɗin lokacin da ya halicce su in ya gara ma sai shi yi su ne sai shi su a ƙasan shi to kenan don haka na an ce Allah yana jihatu sama lokacin da ya halitta da yi ta sai bai yi yi ta ba a ko ina sai yi wannan halitta a kasan shi to sai bi kuma to irin waɗannan abubuwa ne waɗanda dai suna da rikitarwa kuma akida ta ahli sunna ita ce akida ingantatta sai dai wajen ba da dalilai ya kamata mu ba juna dalilai cikin mutunta mas'ala ta addini wallahu ta'ala alam wannan shi ne abin da zan iya cewa yace to kulna zamu ce min malakuti hira daga cikin malakuti na Allah in mulkin sa kenan fi sama'i a cikin sama kenan man malakutuhu fi sama'i wanda mulkin shi yana a sama an gane ko to kaga wannan wannan tawili ne to in an ce mulkin Allah yana sama to a ƙasa babu mulkin Allah kaga wannan sai zama to kai gudun wani abu ka fada wani abu li annahu maskanu mala'ikati domin can ne mala'iku suke wa mahallu arshihi can ne al'arshin Allah yake wa kursiyi da kursiyi na Allah wasu an ce al'arshin Allah ko kursiyi sai su ce ai mulkin Allah ake nufi to yan mulkin Allah ake nufi to sai Allah ce wa kana arshuhu alal ma'i al'arshen Allah yana sama ruwa to shi ma mulkin Allah kawai akan ruwa ya tsaya to inda babu ruwa babu mulkin Allah don waɗannan abubuwa ya kamata mutum ya nisantar da gashi gare su wallauhi can ne allahul mahfuz yake kenan yace wa mahallu arshihi wa kursiyihi wa kursiyihi wallauhil mahfuz da kuma allahul mahfuz wanda qur'ani ya bada labarin shi bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz wa minha daga sama ni tanzilu aqdiyatuhu hukumcin Allah yake yake sabkowa an gane ko wa kutubuhu da kuma littafansa wa awamiruhu da a umarni na Allah wa nawa hihi da kuma hali na Allah subhanahu wa ta'ala to duk dai waɗanda abubuwan da ya faɗa haka ne to amma ba a cewa wannan ya keɓanto da sama an gane ko hukuncin Allah ko ina akwai shi inda daga can yake saukowa amma to kuma bai sake saukowa daga can an gane ko الثاني نبي أنهم كانوا يعتقدون التشبيه ويكي تشيوا su kafirai kenan mutanen makka kenan sun kasance suna itikarin at-tashbih kamar ceceniya wa annahu subhanahu wata'ala fi sama shi Allah subhanahu wata'ala kamar yana sama kenan sun sifanta shi da abu mai daukaka kenan sai suka dauki wannan fa khutibu ala hasbi i'tiqadihim sai an kai musu magana akan irin abin da sun kai i'tiqadi an ka ce man fi sama duk da ke sun ce man fi sama yayi mala'iku ne ake rufi ko mala'iki ne wanda as-sama sai ya turo a zaba mala'ikin da ke sama to ala ayyati hal dai zaku ga irin waɗannan abubuwa ana maganganu a kan su kinan wanda kaga ka sai nuna cewa kinan aqida ta ahlus sunna ba kamar ta alaka da aqida ta wato maguzawa kenan tunda su mutanen makka maguzawa ne a wancan lokacin kafin su shigo cikin addinin musulunci ala ayyati hal idan muka dibi wannan da yake zancen abin nan shi yasa ma za ku ga da yawa daga cikin waɗanda ba su fahimci aqida ta ahlus sunna ba suna jefa ahlus sunna suna ce musu al-mujassima daga aljismu ne shine almujassima wanda suna kamanta jikin Allah kamar su mai da Allah kamar jiki waɗannan duk abubuwa ba gaskiya bane na fata ofin shi Allah laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir Allah ya ce bai babu abin da yake kama da Allah duk abin da zaton ka ya hararu har ka gane shi to ba Allah bane don Allah laysa kamithlihi shay duk halittar da zaka gani to ba ta kama da Allah laysa kamithlihi shay amma sai ce wa huwa samiul basir Allah shine as-sami'u mai ji al-basir mai gani ma'ana jin shi da ganin shi ba dai bane na halittu shikenan magana ta riga ta kare da haka waɗannan dai abubuwa ne waɗanda an fahimce su mutum zai fahimci aƙida annafi an kore duk wani abu bai kama da Allah kuma an tabbatar ma Allah da sufin da sun ka dace da shi sannan kuma sai ka yanke tsawar tsammanin za ka iya fahimtar idrakin kaifiyar Allah don ba yadda za a yi wato la tudrikul absar da aka ce la tudrikul absar ba ana nufin ba su ganin Allah ba ma'ana ba su iya da shika Allah ba su san haƙiƙanin Allah ɗari bisa ɗari ba zai taɓa yiwa ba amma wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira waɗansu fuskoki suna cikin ni'ima za su yi kallo zuwa ga ubangijinsu don sun kalli ubangiji ba shi ke nuna cewa za su iya fahimtar hakikanin Allah ɗari bisa ɗari ba ina fata an fahimta domin ba yadda za a yi a kewaye sani da ubangiji wannan shine abin da ya kamata wato mu fahimta ya ku yan uwa musulmi game da wannan mas'ala kuma mai so ya koma cikin alqawaid al-musla fi asma'illahi wa sifatihi al-ula na Sheikh Ibn Uthaymeen misali da kuma littafin آداب البحث والمناظرة مع الشيخ محمد الأمير الشنقيطي يا كاو بياني أكرشن ونن سنكم أتكلم مع تفسير سأضاء البيان وجن آية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش لما يا بياني قري درسكي لكم صورة اللي تتفي إن أهل السنة ذاك بياني العقيدة الحموية الشيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة za mu iya duba ta al'aqidar wasatiyar da ke ta ba ta Sheikh Lisan bin Taymiyyah bane da dai sauran littattafai na aqida ta Ahlus Sunna da kira ba da wanda za su yi ikhtisarin qadiyya kin dalibin ilimi zai iya fahimtar menene ake son a ci saboda wani lokaci mutum ba ya kalli dalilai ba bai kwantar sa hankalin shi ba ba zai iya fahimtar a ina ne an ka sama gaba ba kuma akwai littafi mai muhimmanci kwarai da gaske littafin abin nan القواعد الأصولية المؤثرة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين نا بحثيني الدكتورة أكروتا جامعة مدينة نا واتو يوسف رسمات دارنوف to wannan shi ne abin da zai iya kawo wallahu ta'ala alam to mas'alar da za mu tashi akan ta sai mas'ala ta 195 duk da yake ma ita ce ya kamata mu kawo sannan mu kawo wannan mas'ala din ta wato 1123 a cikin littafin asilatul qur'an al-majid domin ita a cikin aya ta shashid da ni ita ko ga aya da annan cikin dafoyi hamil tirab aya ta goma to amma ban hankalta ba sai da na kare sai na ga wannan ita ce kamata ku kawo to a mas'ala ta 195 a cikin littafin dafoyi hamil tirab an ayatul kitab malin yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu sun kace law kunna nasma'u da dai muna ji أو نعقل ومنا هنكلتا ما كنا في أصحاب السعير بمكسن تيبا تكما أبو داوتا سوي أن وتنس كي تيوا هكا أنغاني كو تو تو ونن كما مالي يتي ظاهر هذه الآية الكريمة wannan zahirin wannan aya ya dullu ala annahum ma kanu yasma'una fi dunya sun kasance ba su ji a duniya wala yaqinu kuma su da hankali a duniya wa qad ja'at ayatun ukhra wannan su ayoyi sun zo daban ta dullu ala khilafi dhalika wanda suke nuna sabanin wannan ka qaulihi kama inda Allah ce waje anna lahum sam'an wa absara mun sanya musu ji da gani suratul ahqaf aya ta 26 wa qaulihi da fadar Allah fasaddahum anis sabil shedan ya kange wato mutane kenan daga hanyar gaskiya dan ya ce wa adam wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu wa a'malahum fasaddahum anis sabil wa kanu mustabsirin sun kasance suna gani suna da basira al-ankabut kenan ba ba hukata bane suratul ankabut aya ta 38 malam ya ce wa qad qaddamna al-jawab mun gabatar da amsa an hadha daga wannan muharrar magana tantatta mun yi bayani tatacce mun tantance mas'ala din wato fil kalami wani lokacin da muka yi bayani magana ala qaulihi akan fadar Allah sun bumbukumun su kafirai sun bumbukumun ne an gane ko suratul baqara aya ta 18 mai tahqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a nan ba wani yace kadiba cikin mas'ala ta bakwai daga wannan littafi wa ala qaulihi da kuma inda Allah ya ce a walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an suratul baqara aya ta 170 mai tahqiqin wannan littafi yace kadibi wannan mas'ala mas'ala ta 24 min hadha kitab tuna anan an tattauna an nuna ji ji irin ji na wato fahimta na dauka kenan hankali hankali na shari'a ba hankali na duniya ba to shine abin da ake nufi na fata an fahimce ni kuma a wannan wurin akwai mas'ala ta ahlul fatra inda Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir kaga Allah ya ce kullama ulqiya fiha fawjun yan wuta duk lokacin da za a jefa wata jama'a sa'alahum khazanatuha masu tsaron sa su ce alam ya'tikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba qalu bala sai su ce a haka ne qad ja'ana nadhir mai gargadi ya zo mura to shi yasa ke ce don ne ke nuna cewa shi ba wanda zai shiga wuta sai an tura mai mai gargadi wannan ya nuna ahlul fatra da ake zancen cewa ahalul fatra waɗanda annabi bai zo musu ba ko wani manzo sai suka mutu to wannan yake nuna cewa ashe su ma za a yi musu za a yi musu nasu dan kowace jama'a za su ga sai an ce alami a cikin nadir to su ahalul fatra kuma Allah ya ce litunzir qawman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun kuma Allah ya ce ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul to ya zamu yi da wannan to tabbas wannan ya nuna cewa akwai ahlul fatra kuma hadisan da suke nuna cewa za a yi musu hisabi irin nasu kenan su gargadin da za a yi musu shine ga wuta nan za a hasa a ce su je su shiga wanda ya shiga sai ya wuce aljanna wanda bai shiga ba kamar da hadisi suke nuna ba sai ya wuta saboda wannan hisabin su ne ko kuma ibada su ce anan duk da ke an ce babu ibada na tashi alkiyama a'a makhsusun ne bi ahlil fatra babu jarabawa a'a akwai ta domin mi domin su ana son a gani ne kamar yadda za a yi murta an ci babu ibada kuma ranar tashi alkiyama za a ce wayu da auna ila sujudi wannan sujudi ba ta ibada bace ta jarabawa ce dan a bambance wanda ga yin sallah a nan duniya da wanda ta bayyanta ko ko wanda ga yin ta Allah don Allah da wanda ga yin ta irin wadda ta munafinci to dan haka dai a takaice ahlul fatra wanda ya shiga cikin wannan wuta shikenan wanda bai shiga ba kuma shikenan ko da a nan duniya domin umurnin Allah da hanin Allah wanda yi su a nan duniya da ya ya yayi abinda Allah yake so ko da ran shi baya so to shi ne wanda zai shiga cikin wuta cikin ahalul fatra kenan ko da anan duniya ne sai shiga cikin wuta domin shiga cikin wuta rai bai cin haka wanda kuma ya kiya ya ki shiga kenan ko anan duniya yake Allah ya san ba zai yi biyayya ba tunda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih bukhari an kewaye aljanna da abin da rai bai so sannan an kewaye wuta da abin da rai yake so kenan sai kayi ma Allah abin da ranka bai so sannan ka samu abin da kake so sai kuma kayi abin da ranka ga so ka kima Allah abin da yake so sannan za ka haɗu da abin da ranka baya so التي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى sannan kai ka ɗan ka saba ma Allah kai taka dokokin Allah kai abin da kake so sannan Allah shi baka abin da kake so don Allah ba tsoron ka shi ba kuma ba wanda Allah yake tsoro wanda kake da shi wanda Allah zaka taka dokokin shi sannan kai ka aljanna an gane ko ya kamata mu fahimci wannan to wannan shi ne abin da so in ɗan ƙara karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi suratul mulki ta kare kenan yanzu kuma za mu shiga cikin suratu wato alqalam to mas'alar da zamu tashi akan ta eh mas'ala ce ta wato suratul qalam in ka diba mai tahqiqin wanda littafin Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo bayani daga Ibn Ashur cewa an sanya mata in ka diba number 1 kasa daga ya ce Ibn Ashur ya ce an sanya mata sura a cikin mafi yawancin tafasir kenan da kuma cikin sahihul Bukhari suratu nun wal qalam ce an yi hikayar lafazi guda biyu kenan da nun da wal qalam waɗanda sun kato cikin farkon wannan sura yani wato kinan sura wadda adda wannan lafazi in za a fasara sai a ce suratu lafzi nun wal qalam sannan kuma imam tirmidhi ya yi mata tarjama ma'ana ya kawo ta a babinta a cikin littafin shi jami'a da sauran mufassiri sun sa mata suna suratu nun ma'ana sun sura ta nunun sun kai iktisari sun ka takaita akan harafi guda wanda sura ta fara da shi an gane ko kamar yadda an ka sanya mu suratu sad da suratu qaf yace ya zo a cikin su waɗansu kuma masahif ya ce masahif kina alqur'ani da aka rubuta kenan suratul qalam an gane ko sannan yace haka ne ga sunanta a cikin wato wani mushaf shi ibnu ashur wanda makhtutun ne a rubuta shi bil khatt al kufi da khatti na kufa a karni na biyar an gane ko cikin karni na biyar na musulunci kenan ya nuna cewa da daddan rubutu ne sannan kuma ita makkiya ce sura ce ta sauka a makka ibnu atiya ce ba a samu sabani ba tsakankanin malaman tawili ma'ana malaman tafsiri kan cewa sura ce ta sauka a makka to wannan takaitaccen bayani ne kan abin da ya shafi wato wannan sura kenan to mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 1124 malam yace fa in qila idan an ka ce kaifa qala ta'ala ya ake Allah yace wala yastafnun su wato waɗansu yara da Allah ya jarrabe su mahaifinsu yana da buri yana taimakawa mutane sai su kai burin ba za su taimakawa ba an gane ko kamar yadda ake kawo labarin su cewa dai su ina son su hana ma miskine taimako suna gani su kuma san ta hanyar miskinan bane Allah ya ƙara yake ƙara ma abin albarka ana na ana haka sun yi alƙawarin za su je su yi ko da suka je Allah subhanahu wataala ya tura mai kewayawa suka ce mala'iku almuhimu dai ko wani wata musiba mai kewayawa dai ta je ta kone wurin to da lokacin da su faɗi wannan magana wala yastafnun ba sa istisna'i yace ai wala yaquluna insha Allah musu ce insha Allah ba yace to me yasa Allah ce fasamma sharta istithna'an Allah ya kira sharadi matsayin istithna'i yace kunna zamu ce inda ma sammahu abin da yasa Allah ya kira shi istithna togewa li'annahu fi ma'anahu domin yana cikin ma'anar shi fa inda ma'ana qaulika kamar ma'anar fadarka la akhrujanna insha Allah zan fita in Allah ya so ai wala akhruju ma'anar shi kenan ba zan fita ba illa an yasha Allah sai in Allah ya so an gane ko illa an yasha Allah wahid sai in Allah ya so maka dai kenan ina ganin haka ne illa an yasha Allah wahid kenan duk abu guda ne da ka ce la akhrujanna insha Allah da la akhruju illa an yasha Allah wahid ma'anar shi daya shine abin da yake son ya ce kenan qauluka ma'ana qauluka wahidun sai at-taqdim wa at-ta'khir wa qala ikrima ikrima yace al-muradu bihi abinda ake nufi haqiqatul istithna togewa ay annahum la yastathnuna ba sa togewa haƙƙal masakin sun kace ba za su bar haƙƙin miskine ba kenan zakar da ake basu ko ko haƙƙin miskine wanda ba na wajibi ba na taimako wal jamhuru al awwal malai ce to duk da haka dai jamhurin malamai sun tafi cewa akan ra'ayi na farko sun ka tafi an gane ko cewa dai wala yastathnun ba sa cewa insha Allah malam yace a mas'ala ta 1125 fa in qila idan an kace kaifa samma awsatahum ya akai Allah kira awsatahum an gane ko kenan awsatahum wadan sun kace mafi adalci daga cikin su ba mafi girma ba mafi adalci domin wani lokacin na tsakiya shi na zama tuwa mafi adalci wani bi karamin ma mutane sai zama to shine mafi adalci sauran girman ɗaya ne gare su amma babu adalci yace to awsatahum kenan yasa Allah ya kira kenan shi awsatahum mafi adalci daga cikin su thamma awsatahum al-istithna tasbihan ya kira استثناء تسبيحي فقال يتي ألم أقول لكم لولا تسبحون أشي بنتي مكو بكو تسبيحي to kuma istithna'i ake nufi ma'ana insha Allah ai laula tastathnun me yasa baku yi istithna'i ba kun kace insha Allah yace kullu zamu ce inna ma sammahu tasbihan ya kira shi tasbihi ne lishtiraki ma domin sun yi tarayya fi ma'ana ta'zim a wajen ma'ana ta girmama Allah لأن الاستثناء domin shi istithna'i tafwidun ilayhi mika al'amari ne zuwa ga Allah mai da al'amari ne zuwa ga Allah wa iqrarun da tabbatar suwa ne bi annahu la yaqdiru ahadan cewa dan adam la yaqdiru ahadan wani mutum ba zai iya ba an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki illa bi mashi'atihi sai da yarda Allah sai da son Allah wa tasbihu shi ko tasbihi tanzihun lahu tsarkake Allah ne an su'i daga mummunan abu wannan shine amsar da wadansu suka bayar kenan duk don sun yi tarayya ne a cikin ma'ana ta girmama wato ubangiji da tsarkake shi athani na biyu yace annahu kana istithna'uhum su wannan al'umma wadansu malamai suka ce a zamanin su abinda ake nufi da istithna'i qawlu subhanallah mu ce mu ce subhanallah kenan shine istithna'i a lokacin su الثالث abu na uku anna ma'nahu ban gane ko abin da yake nufi da laula tusabbihun laula tunazzihuna anfusakum me yasa ba ku tsarkake kawunan ku ba tunazzihuna anfusakum wa amwalakum da dukiyoyinku an haqqil fuqara daga haƙƙin talakawa kina wannan sai zaman tunan yana nufin inda kun tsarkake duke ku daga haƙƙin talakawa da Allah bai turo mata wannan musiba ba to wannan dai shi ne maganganun da malamai suka kawo kidan kuma ga sunan dai amma dai magana ta wannan ta uku da ta farko dai sun fi karfi bisa ga magana ta biyu wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1126 malam yace fa in qila idan an kace kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila sujud an kira su zuwa ga sujada kafirai kidan ko ko bayi suratul qalam da a kira mutane ga sujada duk mumini zai yi kafiri kuma sai ban shi ya tsaya kamar allo an gane ko ba zai iya lankwasawa ba an gane ko shi ne ka tabaka kenan tabaka abin da yake tsawo kamar allo ne kuma ce aka ce allo ya tsaya cak ba a iya lankwasa shi yace to waqad kanu yud'auna ila sujud an kasance ana kiran su zuwa ga sujada yace to wala taklifa fi daril akhirah babu taklif ma'ana a dora mutum wani hukunci na shari'a yace to kullu za mu ce la yud'auna ilayhi taklifan ba za a kira su don su yi sujada ba don Allah ya dora musu wani nauyi na wata abudan don kodon ibada lakin Allah ya wannan taubihan dan zargin su wa ta'nifan dan munana musu ta'nif da ainun munana musu ala tarkihi saboda sun bar yin sujada fi dunya anan duniya an gane ko mas'ala ta 1127 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wa qad kanu sun kasance yud'auna ila sujud ana kiran su zuwa ga sujada wa hum inna ma kanu yud'auna ila sala an kasance ana kiran su zuwa ga sallah ne fa innal murada bil ayati domin abin da ake nufi da aya du'a'uhum ila jama'at kiran da an kai musu zuwa ga sallah ta jama'a bi adhanil mu'adhdhin da kiran mai mai sallah kenan hina yaqulu lokacin da yake cewa hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah yace to kunna zamu ce abbara subhanahu ala salati bis sujud kina Allah ya faɗa nan yayi ta'biri kina an yi amfani Allah wato wanda yake ya tsarkaka yayi amfani ko yayi ya faɗi lafazi abbara an salati kinan da kalima ta sallah bis sujudi da sujada li'annahu min arkaniha domin ita sujada tana daga cikin rukunan sallah sai an kace to an kira su zuwa ga sujada ma'ana an kira su zuwa ga sallah bal huwa a'zamul arkan shine mafi girman rukunan sallah wa ghayatuha kuma shine babban burinta kama abbara an habir ruku'i kamar lokacin da wani lokaci kuma cikin qur'ani sai shakirai sallah yana nufin wato ruku'i wa idza qila lahum irka'u la yarka'u kenan idan an kace musu su yi sallah ba sa yin sallah wa bil qur'ani wani lokacin kuma sai shi ce kenan alqur'ani amma yana nufin sallah inda ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kaga da ya ce wa qur'an al-fajr da qur'anin sallah al-fajr ba wai ana nufin sallah al-fajr tana da wani qur'ani bane na ta ana nufin a'a al-qur'anin da ake karantawa a cikin ta kinan nan shine abinda malaman balaga suke cewa utliqal juz'u wa urida bihi al-kullu an faɗi sashi amma duka ake nufi an ce sujada amma sallah ake nufi an ce ruku'i amma sallah dukkan ta ake nufi an ce karanta alqur'ani amma ana nufin sallar gaba ɗaya ake nufi domin ita sallar asuba ba wai qur'ani kawai ake karantawa a cikin ta ba to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1128 yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa hum salimuna suna cikin koshin lafiya ai sahihuna suna da lafiya ma anna sihha tare da cewa ita lafiya laysat shartan li wujubi salati ba wajibi bane sai kana da lafiya da kai sallah yace kulna zamu ce wujubul khuruji ila salati wajibcin hita zuwa ga sallah bil jama'ati a cikin jama'a mashrutun an shartata shi bi sihhati sai in kana da lafiya wa huwa al murad kenan shi da abin da ake nufi tunda baka iya zuwa masallaci baka da lafiya shi yasa na an ci an kira su zuwa ga wato sallar jama'a kuma suna da lafiya an gane ko to wannan shi ne amma dai wahum salimu na ana nufin suna da lafiya ma ma'ana ba wani rashin lafiya da ya hana su ma su yi sallah din don ko a gida din ma ba sa yi kuma ba sa zuwa don haka dai suna da damar da za su yi abin da ake rufi ba su yi ba shine abin da ake son a ce in kana da damar yin abu ba kai ba kaga sai ka za abin zargi amma in baka da dama ba za ka za abin zargi ba yasa duk mutumin da yake da damar yi wani abu musamman wanda Allah ba shi hali ko mulki ko ilmi ya kamata ya taimaka ma al'umma sai ya kiya to shikenan sai bayan wannan abin ya sulbuci ko ko damar ta sulbuci ko da zai yana son yayi abin yanzu ba zai yi ba ko ko da yana son ya kawo taimakon ba zai yi ba sai ya dawo ya rinka cewa ai ga yadda kamata ai ko ga yadda kamata ai ko ko inda na kaza da nayi kaza wannan duk hayaniya ce da shirme in Allah ya baka dama ta kai kai ilimi Allah ya baka na boko wanda zaka taimaka ma al'ummar musulmi su samu ilimi na kere-kere kai kokari ka bada wannan dama ilimi na addini Allah ya baka kai kokari ka karantar da al'umma ka bata naka lokaci gurgurun abin da Allah ya baka mulki Allah ya baka kai kokari ka shimfida adalci ka taimaki mutanen da suke son su taimaki al'umma iya irin yadda ya kamata kuɗi Allah ya baka taimaki waɗanda ya cancanta a taimaka musu tun kana da dama amma ba sai an sauke ka daga matsayi ba sai ka faɗa wa mutane ga irin yadda ya kamata a yi aiki wa kake gaya ma wannan magana ka bai sa kai ba ka yi gwargwadon ikon ka kuma ka rubuta abin da ya kamata a ce an yi kaga abin zai yi tasiri ina fata an fahimce ni sannan Allah ya baka mulki kai kokari kai adalci an gane ko iya gwargwadon abin da Allah ya baka haka ne dai al'amuran kamata wato mu fahimce su wallahu ta'ala a'lam amma in dama ta kubce masa nan ka to kace ga yadda za a yi kaga ka cika mutane da surutu ko ko mutumin da ya kamata ka bashi kuɗi ya sai magani baka bashi ba sai bayan wani ya bashi kuɗi ya sai magani ya samu lafiya ko ko sai mutumin ya mutu sannan ka kawo kuɗi ka ce a sai magani bai amfani waɗannan kuɗin kaga ba su da wani amfani ina da cin musulmi mu zaman tun musan abin da wato muke yi kenan to wannan shi dai ne mas'aloli da malam ya kawo yanzu sai mu dawo cikin littafin dafu ya hamil tirab an ayatul kitab domin shi kawo mas'ala da take akan jerin ayoyi kuma ita ce mas'alar da ya kawo a cikin wannan sura mas'ala ta 196 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala laula an tadarakahu ni'matun min rabbih in ba nan da ni'ima ta ubangiji ba tar da shike shi shi annabi Yunus kenan lokacin da kifi ya hade shi lanubida bil ara'i da an jefar da shi bil ara'i a sahara ko a fili fallau an gane ko shine al ara aya wato abin nan ta 49 a cikin suratul qalam malam yace to taqaddama wajhul jam'i ya gabata yadda za a hada wadannan ayoyi bainahu wa bain qawlihi tsakanin wannan aya da fatar Allah subhanahu wataala fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim suratu wato as-safat aya ta 145 mai tahqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a wannan taba'a da take a hannuna ta kursi al-Qur'an al-Karim ulumi yace kadiba a mas'ala ta 152 cikin wannan littafi an kawo wato wannan bayani kenan nan an ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa madmum da ba dan da rahama ta ni'ima ta ubangiji ta riske shi da ta riske shi shi annabi Yunus da an jefar da shi akan fili ko kace a gaba ta wato ruwa kenan ko kace a sahara wa huwa mazmum da yana abin zargi to sai ce fana baznahu bil ara'i wa huwa saqim mun jefar da shi akan wato sahara ko a fili ko a gabar teku wa huwa saqim yana cikin rashin lafiya kenan jefar da shi yana da rashin lafiya ba shi ke nuna an jefar da shi na abin zargi ba kenan laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum walakin tadarak tadarakathu ni'matu rabbih fanubidha bil ara'i wa huwa saqim فأنبت فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون تاك دا كي كي كوكري كي كا هذا ودنن wato na soshi yadda za a fahimta su to yan uwa musulmi wannan shi ya kawo mu karshen wato bayani da yake a cikin suratul qalam a cikin waɗanda littattafai guda biyu yanzu kuma sai wato suratul alhaqa kenan in ka diba cikin suratul haqa a number one mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Adawi Abu Abdullah Mustafa Ibn Al-Adawi a wannan taba'a da take hannuna ta maktabatu fayyad an gane ko in ka diba number 1 zaka ga ya kawo bayani kenan a karkashi yake cewa ibnu ashur ya ce summiyat suratul haqa an sanya wata suratul haqa fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rawa ahmad bin hanbal ahmad an hanbal ya yi riwaya anna umar ibn al-khattab cewa umar dan khattab qala ya ce kharajtu yawman bi makkah na fita wata rana a makkah ata'arradu li rasulillah ina son in gitta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana don in yi masa wata illa kenan qabla an wato aslama kenan kafin an uslima kenan kafin in miƙa wuya ma'ana in shiga musulunci fa wajadtuhu sai na same shi qad sabaqani ila al-masjid al-haram ya gabace ni a masallaci mai alfarma fa waqaftu khalfahu sai na tsaya bayan shi fastaftaha suratul haqa sai ya bude karatun suratul haqa faja'altu sai ni fara kinan nan ja'altu ba na haɗu ba wato ba shi ne na sanya ba ma'ana malaman zuri sun kace ne haɗu tana da cikin nan af'alu shuru ma'ana na fara shine faja'altu na fara a ajabu ina mamaki min ta'alif alquran daga tsarin kalmomin alqur'ani da irin yadda tsarin alqur'ani yake shine ta'alif kenan fa qultu sai ce hadha wallahi sha'ir wannan mutumin da yake karatu wannan abin mabaki ne ai qultu fi khatiri sai faɗi wannan magana a cikin khatiri a cikin tunanina ko cikin hankalina فقرأ سيكرن تاو ما هو بقول شاعر أي شيء القرآن بمغنى مواقي بشي قليلا ما تؤمنون كأني سكين إيماني سورة الحاقة آية 40 الآية قلت سنتي كاهن تو wannan ai bokanci ne maganar boka yace fa qara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wala bi qawli kahin wannan ba maganar boka yi bace qalilan ma tadhakkarun kadan ne ke wa astuwa tanzilun min rabbil alamin wannan sabkakke na wato munazzalun ne masdar ne daga nazzala yunazzilu tanzilan amma ana nufin munazzal abu ne wanda an ka saukar da shi min rabbil alamin daga ubangijin talakai suratul haqa aya ta 42 zuwa aya ta 43 ila akhiri sura har zuwa ƙarshen sura yace fa waqa al islamu fi qalbi sai musulunci ya abku a cikin zuciyata ma'ana ya kama zuciyata kulle mawqa'in dukkan kamawa ma'ana ya zamanto ina ganin cewa ya kamata in musulunta wa bismil haqqa to da sunan haqqa ne unwinat an gane ko fil masahifi an ka sanya mata unwani suna kenan na a cikin al masahif al qur'anai kenan alhamdulillah kathira alhamdulillah kathira wa kutubi sunna kenan unwinat fil masahifi unwinat da ainun ne an ka sanya mata unwani a cikin alƙur'anai wa kutubi sunnati da littattafan sunna wa kutubi tafsir da kuma littattafan tafsiri wa wajhu tasmiyatiha kuma abin da yasa fuska kenan ko dalili ko dama da ta sa an ka sanya mata suna suratul haqa sura ta al-haqa wuqu'u hadhihi al-kalima abu ko wannan kalma fi awwaliha a farkonta wa lam taqa fi ghayriha bata zo ba a cikin wani wannan sura min suwaril qur'an a cikin surorin al-qur'ani wa hiya bakkiyatun kenan wannan sura makiya ce bil ittifaq malamai sun yi ittifaqin cewa ta sauka ne a makka na fata an fahimta kenan wannan shine bayan da shi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya dauko daga Ibn Ashur kuma ba shi ke nuna cewa ba bakin abin da shi Ibn Ashur ya faɗa kenan da shi ya dauko bakin abin da yake da bukata ne wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi wannan shine abin da ya zai iya samuwa a cikin wato wannan karatu kenan nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya bamu iko da dama za mu zo mu dora akan inda wato muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh